الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار فهك يقوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تكينين ثلاثة wanda yake daya ga watan Zulhajji hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana da dubu daya da ɗari hudu da talatin da shida wanda kuma ya yi daidai da goma sha biyar ga watan tara da ilhidanar wa isa kamarin alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun sake zama da cikin wannan masallaci don karatu a cikin littafin mustasarul asgari fil ibadati ala mazhabin imami malik in ba manta bare muna karatu ne har yanzu cikin babu cikin sahawi na cikin littafi din wancan satin malam ya ambato waɗansu abubuwa karshen dai gabar da muka kwana ita ce magana akan dariya a sallah wanda ya gaya mana cewa lallai ba wanda zai yi dariya a cikin sallah shi fa sai mutumin da yake ghafili ne mutalai ga falalle mai wasa wannan shine kadai zai yi wasa ko kuma zai yi dariya a cikin sallah shi ya siffanta mana sallar mumini shine wanda in ya tashi gaba ɗaya yake ɗaukewa duniya kai ya koma kusurkan zuwa ga Allah madaukakin sarki shi ne yake hararo girman Allah madaukakin sarki da ɗaukakar shi zukatansa take tsorata ko zuciyarsa take tsorata ransa yake kaduwa saboda ganin girman Allah yace wannan ita ce sallah ta waɗanda ake kiran su al-muttaqina ya kuma ambata mana cewa babu laifi ga mutum wala sha alaihi kitabun babu laifi ga masallaci idan ya yi murmushi a cikin sallarsa ko a cikin sallashi wannan ita ce gaba da muka kwana a kanta kuma da kanta za mu sake tashi a yau mai halarin ya ce wala shi a alaihi kitta basuri ya ce babu komai a gare shi babu komai ga masallaci kitta basuri idan ya yi murmushi tunda an bata mana cewa an yi dariya sallah ta ba su kwata-kwata to wani sai ɗauki cewa to murmushi ma ai dangin dariya ne ko murmushi mafarin dariya ne da haka idan an yi murmushi sallah ta riga ta baci to malam sai ya gaya mana cewa wala shi a alaihi bitabatu babu komai ga mutum idan ya yi murmushi wani malami da ake kira bufiri a cikin littafin shi ishafu da sigaratin mahara bi zawa'idul masanid ashara littafi ne ya ɗauki wasu masanid guda goma sai ta kar waɗansu hadisai wanda babu su a cikin kutubus sita babu su a bukhari muslim abu dawud tirmidhi na sa'i da ibnu majah to sai musu tsarin babuka ko kitab har guda ɗari da haka to in ya zo wani babi wanda babu hadisin a cikin waɗannan kutubus sita sai ɗauko daga waɗancan sai ya kawo to a cikin littafin sai kawo na hadisi na jabir ibn abdullah jabir hadisin sai yake cewa بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في غزاة بدر yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar a daidai lokacin da aka yakin badar wata karan da aka yi gwamzawa ta karshe kenan sai ta irta basama fi salati yana cikin sallah kawai sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi da haka har wanda suke bayan sa da suka fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi yake a cikin sallar shi sai ce falamma qada salata da manzon Allah ya ida sallah qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah tabassamta wa anta fi salati kai rubihi alhali kana cikin sallah wannan kenan ka gura abu ne na ba sabon bace inda manzon Allah ya saba rubihi a cikin sallar da ya ba tambaya to amma ganin yayi wanda ya zama mutum wani abu na ba sabon bace suka tambayi manzon Allah tabassamta fi salati manzon Allah kai murmuki a cikin sallah me ke faruwa faƙala sai manzon Allah ya ce da su inna mika'i yace mika'i ya daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki ko marrabi wa huwa raji'un min talabil qaum ya wuce ne bayan ya rasa arna wanda suka gudu daga yakin badar ya wuce rakiya ta alabi ne ko yace to bayan ya gama raka su sun ya kora su ke sai ta hanyar sa ta dawa kafin ya koma sama sai ya biyo ta gaba na inda nake sallah sai ce wa ala jinahihi gubaru yace a jikin fuffikin sa har akwai kura alamar da ma samu guri ya zauna da ya kakkabe kenan ko har akwai kura a jikin fuffikin shi fa basika ilayya yace bai wuce duk da ga ina sallah din sai ya mun dariya ma'ana dai kun ci nasara kun samu nasuwa sai ya mun dariya sai ce fa tabassamtu ilayhi ni kuma sai na mashi murmushi wannan ne dalilin murmushin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah to kaga kenan wannan wani abu ne kamar mai bujirowa ba da sanin ba ina bai san mala'ika zai wuce ba gurin da aka wuce wasa ya masa dariya ni ma sai ya tashi da murmushi to irin wannan baka ankara ba kana zaune kana cikin sallah sai ka ji yaro ya wata kwaba a kusa da kai wani lokacin baka ankara ka ji kamar dariya za ka kwashe masa sai kai murmushi a irin wannan halin to wannan sallah ba ta baci amma ko mutane suna kyaka da hira su suna kaza ka saka musu kunne minti bakwai minti goma kana ji har kai murmushi sannan kada ka cigaba da sallah wannan da warke zai shigo amma ko wani abu ne gitta Allah ya kaddara murmushi ya zo maka a dalilin haka wannan baya lalata sallah da shi yasa malai yace to wala shi'a alaihi bil tabassu wannan babu komai ga masallaci dan ya murmushi a cikin sallar shi Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma za mu ga in ana kamar mun fahimci munasabar gaya a cikin babu sahabi ko shi murmushi baya cikin ayyukan sallah wata fata da haka kenan idan aka yi wannan wani abu ne na ba sabo da aka bai suka tambaya to wata kira wani zai ce a sallah ta baci wani zai ce a yi sujuda kabili wani zai ce a sujuda da abadi wani zai ce a'a to ni mai matsayin murmushi din to dan kar baka ni ka duk haya ne sai ka ce wala ta ali sallah ba ta baci ba ba ta bukatar sujada kabili ba ta bukatar sujada ba adi sai dai zama to kuma kar mutum kulle ke gare su abin da ya murmuri a cikin sallah sai ce wa kuka da khashiri shi kuma kukan mutum mai tsoron Allah fi salati a cikin sallah mutafarun shi ma an yaji idan aka samu mutum mai tsoron Allah al mai tsoron Allah zuciyarsa ta raunana ta yi rauni in ya aka ambata Allah ko azabar Allah sai ya ji ya tsorata ya girgiza to wannan idan ka same shi yana kuka a sallah sai ya ce wannan kukan buku tafarud abin yafewa ne shi ma kenan idan mai tsoron Allah wanda ya san alqur'ani ya san tafsiri shi kuma zuciyarsa ta yi laushi da yawa yana karanta alqur'ani kawai sai ya barke da kuka to karwa kuke tsammanin kuma ya kare muku sujada kafi ko zai muku sujada ba a jiki ma nan buku tafarud duk abin yafewa ne to wannan amma malam sai ya kira da shi abu kawul kashi ko kukan mai tsoron Allah madaukakin sarki akwai kuma kukan munafukai ko shi sallah yake ba tsoron Allah magare ba kai ba amma dole ne ya gayyato kukan dole ne ya idan mutum imana kuka a sallah da haka idan wannan mutum ya barka kuka ya san yadda zai da sallar shi dan wannan kukan ba na tsoron Allah madaukakin sarki bane kukan da ake yafi a ne na mutane da masu jin tsoron Allah madaukakin sarki to shi ma sai na dan samu waɗansu hadisai inda muka samu inda manzon Allah da sauran wasu daga cikin sahabbai suna sallah kuma suka yi kuka din kuma ba ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarci su da yin sujada qabli ko kuma da sujada ba a biyu sai yake cewa shi wancan da ya busiri din a cikin littafin sannan an ambata sai yake cewa ɗaya daga cikin masu masalafi ne na Abu Ala al-Mawsili wanda ya yi waya daga gurin su ya rawaito wani hadisi karshen hadisin da daga Aisha ne Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya bi فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل وإني لأرى الماء يتحدر على جلده وشعره ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه عائشة تكتب يا من الله صلى الله عليه وسلم ينا قوانا أتاكيسا ولوكسن ينا صلى كوئني صلى يقوان تا يهوتا ولوكسن يقوان تا يهوتا فيناديه بلال بالأذان سيكما بلال يكراه لكلا صلى idan Bilal yayi kiran sallah to sai ya matsa kusa da ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mashi as-salata as-salata as-salata lokacin sallah ya lokacin sallah sai manzon Allah ya miƙe sai raka'atan fajr sannan kuma sai ya fito masallaci sai Aisha take ta to idan aka tashi manzon Allah wani lokacin fa yaqumu fa yatasil sai ya tashi yayi wanka in yayi wanka ta ce wa inni la ara al-ma'a yatahaddaru ala jildihi wa sha'rihi tace ina kallon ruwan yana gangarowa a jikin fatarsa da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga gashin sa cikin fata ina ganin ruwa yana gangarowa haka zai fito daga ban daki sun ba ya kuru to bayan yayi wankan sai ya fita fa yusalli sai ya yi sallah a cikin sahu yace fa asma'u buka'ahu aisha take ta ina cikin gida sai in jiyo kukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah amma in ya karanto wata ayar mai ban tsoro ko mai firgici tace daga cikin gida ina jiyo kukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka na Abu Dawud shi ma ya rawaito wannan hadisi din shi kuma yake cewa daga Hudri ne shi kuma daga baban shi sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli وفي صدره عزيز كعزيز الرعى من البكاء yace wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah yace a kirjin manzon Allah akwai kara irin shi shi kadin nan yace akwai kara kamar karar dutsen nika haka nake ji a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan da mata suna jin zaɗo wannan irin dutsen dutsen nika irin na da ko kukur kukur ana nikan burabusko ko ana nikan kunu ko yace to irin wannan karar da dutse yake in dan ya hadu da uwar yace haka nake ji daga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azizun ka azizur raha sai ce min al-bukai saboda kukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Imam al-Albani kuma yace hadisin ingantacce ne haka Imam an-Nasa'i ma Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisin amma lafazin sa ya canza shi kuma yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah shi amma daga gau shine daga cikin manzon Allah abin da ya kama daga gugu makogoro har zuwa baki wannan yana ake ce mashi gau yace to daga cikin manzon Allah yana bin shi shikar kuka azizun ka azizil mirjali ya'ani yabki yace ina jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuka ni ma kamar karan dutsuka ko wani abun tasa haka haka nake ji daga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tsananin kuka da yake da akwai daga kenan kaga an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in yana sallah yana kuka wani lokacin ba daga cikin masallaci ba har daga wajen masallaci ana jin kukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya sujada kabli baya sujada ba adi a dalilin yayi kuka haka nan aka sake samu ga sahabi sun yi sallah tare da manzon Allah wanda cikin zai ta na Aisha Aisha a cikin gida dan haka in an yi sujada kabli ko ba ba ta sani ba to sai ga sahabi ke maka tare da mu aka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shigar kukan manzon Allah kamar dutsen nika yace amma da aka yi sallah manzon Allah bai mutu sujada kabli ba bai mutu sujada ba adi ba dan haka aka samu tsoron Allah ya kuka a sallah baya bukatar sujada ba adi baya bukatar sujada ba adi to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka gangaro akwai manya manyan sahabbai kamar nan ba wani ne Abubakar Siddiq Allah madaukakin sarki ya dukan shi Allah madaukakin sarki ya kara mai daraja ita Aisha take cewa wa kana Abubakar rajulan bakka'an la yamliku dam'uhu ko dam'ahu hina yaqra'u al-Qur'an Aisha take cewa shi Abubakar mutum ne mai kuka yawan kuka gare shi in yana sallah wani lokacin baya iya mallakar kansa idan ya fara karatun alkur'ani wannan tun a jahiliya kafin a taho garin hijira kenan garin madina har lokacin da aka yi hijira ni manzon Allah Abubakar yana karkashin kare wani balarabe ne to mutane da suka yi hijira shi sai ya zauna a karkashin kare wannan mutum a cikin gidan da ya dan samu wani gure kiɗe ya dan sa budallaka in dare yayi ko kuma in ya ga ba abin da yake sai bi sai kabbar ta sallah sai ya fara karatu don ya fara karatu aka ce yana da dadin murya kuma ga kuka saboda haka matan larabawa su gwada wani abu ne ba sabon ba ya mutum babba yana karatu kuma yana kuka eh mata su zo su kewaye abubakar sai su mamaki ko da mutum yana karatu yana kuka mutanen laraba da suka ankara suka ce to abubakar ga sallah ga karatu kuma ga dakki da ne kamun kai suka ce in muka yi zahiri sa'a zai fitin wa mu zai da cikin addinin musulunci da haka wanda ya ba abubakar kariya sai ya kwace kariya saboda in dai abubakar zai ke sallah yana kuka mata suna taruwa to ya daina yi ita dai asalin kisan mun dauko ta ne saboda kukan da yake sun ana maka to ko da dai kukan ba har kuma Madina amma da rana ɗaya ba ta dauki Abubakar ya jira kamli ba ko ya jira ba abi shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi jinya sakar rahin lafiya wata aki da zai rabu jinya sakar ajali sai yake cewa da sahabbai shi muru Abubakar falyusalli bin nas ku je ku cewa Abubakar ya jagoranci mutane sallah faqar Aisha Aisha ɗinsa da take cewa ya Rasulullah ya manzon Allah inna Ababakar rajulun rafiqun tace fa babana Abubakar mutum ne mai tsokin zuciya mai toshin hali mata ya komo makamaka la yastabi'u an yusalli bin nas in har ya tsaya a inda kake tsayuwa to ba zai yi wa mutane sallah ba wannan tausayin da saukin halin kuma yana yau ne a gurinka kuma kana daki a kwance ba wai tsara su ba tace ba zai yi wa mutane sallah ba ba zai yi wa mutane sallah ba fa qalu sai manzo Allah ya ce da su muru ababakar fal yusalli bin nas ku je ku ce wa abubakar ya wa mutane sallah fa inna kunna sawahibati yusuf yace ku kan yan uwan annabi yusuf ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Aisha sawahibati yusuf yan uwan annabi yusuf ne yanzu suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yan uwan annabi yusuf ne me yasa aka ce mata yan uwan annabi yusuf ne annabi yusuf yi gare ne to saboda yana da kyau yasa aka ce umarnin da suka ce a na saboda na'am malamai da sun yi na'am na'am me yasa aka ce da mata inna kunna sawahibatu yusuf ku dai ƴan uwan annabi yusuf ne saboda saboda makirci to yanzu Aisha ba ba ta rike makirci na'am abin na eh wasu malamai suna danganta cewa dangantakar da ake kewa mata ƴan uwan annabi Yusuf ana danganta ita wannan kissa ta yanke yanken ne da kuma ita abin da Aisha ita matar da ta gayyace su walima ko ta aje musu abinci ta aje musu abin yanka ba wai asalin walima ta gayyace su ba ba shine hadafin ta aranta ba abinda take da bukata suna cin walima annabi Yusuf ya fito ta ga me zai faru da haka kenan abinda ta bayyana a fili daban abinda yake zuciyarta daban so take a ga annabi Yusuf a gani ta wai wannan shekarun da ta yi ta yi hakuri ya ta ajinsina mata ko kuma dai a iya ya zanta a zarge ta da haka suna fitowa falamma ra'aynahu أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاجة لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك كل الذي لمكنني فيه kaga da ya fito ko suka kamba mu annabi Yusuf ba su ankara ba ko cikin cikin cikin ne suka fara fara hannu suka ce hatta lillah sarki an tabbatar da Allah madaukakin sarki ma hada bakar wallahi wannan ba mutum bane in hada illa malakun karim lalle wannan mala'ika ne mai da'ada cikin mala'iku ma mai girma ne ina ji a san su jibril yake kan a cikin manya yake to idan ta an ba ta gaban da take ma sai ta ce fa zalik kullal ladhi lam kunna fi to wannan to fa ne wanda kuke zargi na akai to dan nayi kokari dan sai ya zo daki na ne a ciki ba wata kira ta ba ko wala gaskiya kin yi kokari a jin tunani sai aka ce Aisha da take cewa a inna Abubakar rafiqun mutum ne mai saukin hali mata ya kumu makamaka la yastabiu an yutmi annasa in ya tsaya a gurin ka ba zai je da mutane ba sai aka ce manzon Allah ya fahimta abin da yake ranta kuma ita ma ta fahimci me manzon Allah yake nufi wannan umarnin na manzon Allah Aisha har ta fahimta idan manzon Allah ya rasu babanta ne zai gaje shi so saboda haka mutane su tabbatar cewa fa lalle ba wanda zai iya gadar manzon Allah sai baban da yasa ta a ba zai iya ba yana da kuka a sa wani ka yake nan idan kawai gayyata ce sai ne na gama gari a cikin hikin a nemo wane a nemo salihu ko tunda namiji ne ko saboda haka a nemo namiji ba wake a nemo umar tunda abu karfin hali ko sai ta abu ru ababakar fa yusalli bin nas ku nemo abubakar ya sallah mutane ya sallah ka yake da shi ya san ba ibn abin da take nufi so take baban nata yi sallah amma so take duniya su sake ne da umarnin da ya fito ta bakin manzon Allah ba wai ko ya ambaci sunansa bane akan har idan ya fi kowa kusanci da shi a'a dan ya fi kowa dacewa ne kana to hadisin Abu Musa sai yake cewa fa sallan Abu Bakar bin Nas Abu Bakar sai wa mutane sallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hayyun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na raye Abu Bakar sai da mutane sallah dai dai dai dai dai har guda 40 ya fi karfa a ce abu kuskure ko kada ko da ko sai da yawa manzon mutane sallah ɗaya ɗaya ɗaya har guda arba'in sallah kwana takwas haka abubakar yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye to shi yasa shi husuri da ya kawo sai yake sa yuqalu wanda wata tsuntuwa ce muka cikin hadisin sai mu yi ta amma muhaddin shahid shine har manzon Allah zai bar maka abubakar ya gama zaman maka ya zo yayi shekara goma a Madina amma bai daina kuka ba idan yana sallah kuma da rana ɗaya ba a taɓa ce masa bai sujada kabli ko yi sujada ba a wani abin da ya kama cikin sinsa kukan da abubakar ke idan yana cikin sallah to shi malamin da ya ka hadisin sai yake ta inna fi hadhihi ahadith cikin waɗannan hadisan wanda ya jiro a cikin littafin sa kenan mu ɗaya muka ɗauko sai ta ibahatul bukai fi salati akwai halaccin kuka kenan a sallah idan mutum na da sallah sai ya karanta wata ayar tsoron Allah ya kama in ya kwaɗe da kuka yace wannan babu komai a cikin sallah shi ibahatul bukai fi salati sai ce wa bayanu khilafati abi bakri kuma a cikin hadisin akwai bayanin khalifancin abubakar Allah madaukakin sarki ya da shi lalle akwai bayanin cewa da khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me yasa aka gano akwai bayanin khalifancin sa saboda a wani hadisin na daban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce li yaqumukum aqra'ukum wanda ya fi kowa karatu a cikin ku idan sallah ta kama ku ne zai jagorance ku sallah li yaqumukum aqra'ukum wanda ya fi ku zurfin karatu shi zai ja ku sallah to daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke rahin lafiya zai bar duniya Abubakar ke da yafi kowa haddar Qur'ani da fahimtar ayoyin Al-Qur'ani da tafsirin ba ile ku kowa ba ko akwai da suka bi Abubakar koyon Al-Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda yake so ya koyi Al-Qur'ani da dubin shi danyansa kamar yadda Allah ya saukar da shi ya je da hidimul abu shi da Abdullahi dan Mas'ud ya je ya samu Abdullahi dan Mas'ud zai ji alqur'ani danyen sa kamar da Allah ta sani ko mun bai fara yi ba ga irin su ubai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa karanta mu alqur'ani da an karanta masa alhadisi aka saukarwa ga irin su Abu Musa dan Ansari manzo Allah wucewa ya zo ya je na sallar cikin dare ne tsaya Abu Musa yake sallar da karatu yana sallar cikin dare manzo Allah bai wuce ba har sai da ya ruku ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum sannan manzo Allah ya wuce da safe sai manzo Allah yake ce da ni na wuce je na ji kana karatu na ce wallahi laqad utita mizmaran mithla mazamiri dauda ko min mazamiri dauda yadda Allah madaukakin sarki ya hore maka dadin murya irin ta gidan Annabi Dawud alaihi salam irin da aka ce ya jibalu awli ma'ahu wa tayyib saboda da kan muryarsa idan yana karatu yana tasbihi hatta tsuntsaye da zuwa sunan yi suke tare da Annabi Dawud alaihi salam ka kira idan dadin murya ne in zurfin karatu ne akwai da suka fi Abubakar kenan to kenan sai abu kai da mutane sallah ba dalilin zulfin karatu bane ba dalilin dadan murya bane ba shi yasa yake cewa tunda manzo Allah ya ce li ummukum aqra'ukum wa qad kana fi ashabihi man huwa aqra'u min alhalin sun sahabi akwai da fishi yawan karatu wa fihi man huwa arfa'u akwai da fishi karfin murya yasa ma da Umar ya mafarki kiran sallah sai ya je ya koya Bilal saboda ya fi karfin murya dan ya kira na sai ka je kamar dai kamar an sa microphone ko ko kamar a wajen Allah ya zikar rai ko kana daga kawai ka biyo kiran sallar irin haka kuma Allah madaukaki sarki mutu wannan akwai karfin murya wa abiyanu sautan akwai da suka fi su murya jahara min ulil qira'a wa qad qila lin nabi sallallahu alaihi wa sallam murghayruhu yusalli bin nas kuma a cikin hadisi a fadar wannan Allah ga ya wani yawa mutane sallah ban da shi fa innahu la yastati'u ba zai iya ba saboda kuka wa innahu asifu mutum ne mai yawan damuwa rafiqun mai saukin zuciya wa innahu yabki fi salati yana kuka a sallah falam ya amur ghayrahu sai ga manzon Allah bai umarci wani ba walam yarda bi ghayrihi bai amince wani ya sallah ba fadalla qawlihi fi khabari ibn mas'ud sai zaman to kenan fadin da manzon Allah ya faɗa a cikin abu hadisin Allah dan mas'ud inda yake cewa la yahumanna rajulan fi sulfanihi ba a jan mutum sallah a cikin gurin ikon shi inda mutum ke da iko ba a rage sallah sai malamai suka hada wani hadisin guda biyu wanda ya iko yawan karatu ne ne limani amma akwai hadisin da yake kuma ba a wa mutum jagoranci a inda yake da iko ma'ana idan ka bar gidan mutum ya zo ya ba kwance ka kuka ta abinci za a kabbar ta sallah to ku kai ne gangaren nazarin ku sai ka kuma ba kai jami'a sai sallah sai ku sallah haka in kuka je ma'aikata shugaban ma'aikatan in dai ba iya sallah don aka tashi sallah ko dukkan ku alaramomi ne ni bakin sa fatiha da kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas dai da ruwan ku sallah to tunda ban ko bakar kidan ba hiyar kowa kai kun karatu ba ta wata fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi kenan ta fagen mulki kenan da haka tun da shi ne shugaba kenan ba wanda ya kamata ya za Abubakar sallah wannan shi ne fikimin da malai fitar a cikin hadisi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mu dai abin da ya kawo mu ciki a cikin wani hadisin cewa lalle shi ne idan mutum yayi kuka a sallah saboda tsoron Allah ba a sujada kabli ba a sujada ba a dai a dalilin wannan kuka din sai Umar masu karfin hali ko wani lokaci aka ce mutum Umar ya yi kuka a sallah sai mamaki ko mutum da aka ce ba sa hada hanya da shaytani in ya taho ne dan ya taho ya gane ta na Umar ne ya canza hanya saboda tsabar karfin hali da Allah madaukakin sarki ya mashi amma sai aka samu hadisi daga Abdullah ibn Shaddad yana cewa sami'tu nashida Umar wa ana fi akhiru sufufi fi salati yace wallahi na biyo shi shikar Umar a cikin sallah yace kuma daidai lokacin ina karshen sahu a cikin masallaci amma daga can karshen masallaci na bishi shikar Umar yana kunta a cikin sallah wa huwa yaqulu daidai lokacin da yazo fadin Allah madaukakin sarki inna ma ashuba fi wa husni ila Allah ina kai kuka na ne da damuwa wajen Allah madaukakin sarki sai aka ji Umar a lokacin yana shikar kuka can karshen sahu kuma aka ji Umar to sai imamu bazawi yake faɗa cikin littafin sa shabu sunna sai yake wannan shi abin da ake kira da shi sautun ma'ahu tawajjuhun duk wani sauti wanda yake dauke da damuwa a ciki wani da ake kira da shi zaka kenan kukan Umar damuwa ce da tsoro ta sanya a cikin wannan sallah din kama yuraddidu sabiyu buka'ahu fi sadri kama yadda yaro yake meme ka kuka da cikin kirji zaka in yayi kuka kan ya kusa fara ka yana cikin karwana to haka aka je Umar daga kan karyan sahu Umar yana karatu a cikin sallar shi ko kuma yana kuka a cikin sallar shi to kaga da kukan Abubakar da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kukan Umar ba ɗaya da aka wa sujada kauli ba ɗaya da aka wa sujada ba aji kuma sallah ta yi daidai to shi yasa malam da ya kalli irin waɗannan koke-koken da yace in aka samu mutum mai tsoron Allah a sallah ya fage da kuka to wannan sallah salafiya kalau tana nan mugu ta farun wannan kukan abin yafewa ne baya bukatar sujada kalli baya sujada da sujada ba aji sai gaba ta gaba yace wa man anfata li mutahaddithin qalilan fala sha'a alayhi wanda ya saurari mai zance kaɗan kana cikin sallah ya ga dole mutum yana bada labari cewa ina ji fa an fara harba albashi har da wani da wani ba sun samu ya kaɗan yi shiru sai ka tuna dole da gama sai ko irin ne ko sai da gama sai ka zance a hada ba ka zama ya kace alhamdulillah a zuciyar kai ka ci gaba da sallah irin wannan zancen ka san kusan dole ka ara maka kullu wa man an saka limu to bi limu hadithin qalilan wanda ya saurari mai dan zance kaɗan fala shi a alaihi imanin babu komai a kansa. Na? In kai murmuni mu ma mu ce. Wa man tabassama fi salatihi ko shi ma fala shi a alaihi wanda dai yayi murmuni a cikin sallar sa wannan babu komai. Labarin da yayi dadi kai murmuni ba komai insha Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya kala. Na. Na'am. Eh. Eh. نعم eh akwai kai na kamar abubakar aka ce rajulun rahim mutum ne mai kawo mai launin zuciya ko mai dan kada abu da ya sa kuka kuma yayin yin cikin sallar shi idan dai abin da ake kallo shine menene asalin abin da ya sa kuka tunawa da ayar Allah ne tunawa da azabar shi ne tsoro kake ka a ce an yi rabar rahama ba kai irin wani abu idan su suka sa ka kuka yana da dangantaka kenan da tsoron Allah madaukakin sarki yake mutu a kan shi amma akwai wanda komai kan kasa a bare kaga yana kuka saboda tausayawa to na kuma yake manzo Allah yake sa wani abin ne tausayi ni kuma Allah na sadi a zakatan wanda yake sauka ne cikin bayin shi hadihi rahamatun wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama manzo Allah ne dan sai jikan sai yake rai lafiya ai ta turo manzo Allah ka zo ki a'a ka zo ki a'a kare da ta tura ta ce wallahi fa kai ka zo ta ci alwahi ta ce ka zo sai manzon Allah ya ce ku tashi mu je yana ba ya tafi yaro har ya fara jan da fara ya dauki yaron ya rike a hannu sai ta sayin yaron ya kama shi ya dauki yaron an fita ran yaron daga hannu sai a gawa ya sar sar daga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa halin da ya sami yaron sai daga cikin sabai kace shi ma haka me yayi wannan kuma ta hana mutane kuka idan an yi mutu Allah kai ga kana hawaye idan ka sai ki ta a wannan hawa da ya fito daga ina tausayi ne hadihi rahma wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi arhama wanda yake da tausayi a cikin bayi to Allah madaukakin sarki ke tausaya da haka akwai da ga ko bayani ake bani ko labari ake bani in ya zo ne ya sha wahala ya wahala wannan ka ji ai ake da dariya na buga kafa yake yana farkar da hawaye wannan tausayi ne sai mar alamar Allah madaukakin sarki zai tukan shi Allah ya samu dace in mun koma karatu mu malam da yake wanda ya saurare mai zanci kaɗan ji abin da yake faɗa ka fahimta malam ce falashi a alaihi babu komai a kan shi imam bukhari wajen neman hujja da aka goyi bayan wannan ina ga wasu kafofi da mamaki a iya tattaunawa in ka je ka samu wani mai karfin hadin kace masa ya mutum ya murmushi a sallah kai sai masa kai sallah ta bace irin mutum abin ne ya samu ta murmushi a sallah mamaki ka samu mai karatu ya murmushi sallah ko wani yayi kuka a sallah kace an hana dariya ba ina gun maganar kuka sai rufe maka sallar da ko ana zance na saurara na ji na fahimci zancen sallah tana na ko bata na wani zai rufe maka sallah to yasa dan zaje a samu dan sa abin da su koyi bayan gabobi Muhammad Bukhari da kafin sai yake cewa babu idan kulli ma huwa yusalli fa ashara bi yadihi was sama yace wani babi idan aka wa mutum zance yana sallah sai ishara da hannun shi a bayan ya fahimci zancen was sama kuma ya saurari zuwa ga zancen ya matsayin sallarsa kake ko ina hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam al-Bukhari da ya jero haddathana haddathana haddathana har zuwa inda ya zo gurin Aisha ko yana cewa alheri yake cewa anna ibnu Abbas yace Abdullahi dan Abbas wal miswara ibnu Makhramata da wani mutum ana ce masa miswara dan Makhrama wa Abdurrahman ibn Azhar da Abdurrahman dan Azhar waɗannan sahabban guda uku radiyallahu anhu Allah ya yarda da su arsaluhu ila Aisha sun aiki ɗaya daga cikin sun aiki Kurai zuwa ga Aisha shi kuma Kurai yana cikin sa da yayin ban manta ba sai aka aika shi wajen Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita fa qalu suka ce da ki ikra alaiha salam je ka ce wa Aisha mu duk ukun nan muna gaida ta ikra alaiha salam minna jami'an ka ce gaba ɗaya mu ukun nan muna gaisuwa ga Aisha wa tanha an raka'atayn ba'da salati al-asr kuma ka tambaye ta dangane da rakawoyi biyu a bayan sallar la'asar idan an yi sallar la'asar mutum ya koma gida ya iya sallar raka'a guda biyu wa kullaha ka ce da ita inna ukhbirna anki annaki tusallina huma ka gaya mata kuma an ba mu labari ke din kina yin waɗannan rakawoyin guda biyu kaga ke da wani suke da bukata lalle an ba suke bukata kenan ya dangane sallolin guda biyu bayan la'asar kuma an ba mu labarin kina yi in kin ji haramun ne ke me yasa kike wa qad balagna ko balagana anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama naha anha amma mun samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ayi salloli guda biyu ba rafa'i guda biyu bayan la'asa ya hana sallar lafiya a bayan la'asa wa qala ibnu abbas wa kuntu adribu an-nasa ma'a umar bin al-khattab anha yace ni abdullahi dan abbas umar dan khattab yana ja na mu je masallaci idan an yi sallar la'asar dole ya nake kafar da bai na fula yayin kuka masa bulala yace da da Umar muna dukan gusa shi haka yake idan suna ta tabbata yaga sun ki ta tabbata yaga sun ki bulala yake a da dai da sahu a dai da aka ki a dai da aka je ka tsaf tsaf sai an koma an sa dai a cikin sahu ba wasa sai za ka ga haddo rira gare da dai da sahu da ga ka zo ga mutun ya nasu wata kila gurin da komandojin sojin ka dauka ko in ana bare to ne duk dole kaga an sa masa kulki ko an sa masa zulala eh ya tsare dai da ya kamata lokacin da Umar dan Khattabi suka sa Allah da ba zai so da Umar da muna dukan mutane akan ta kaga kenan ma'ana hali akwai akwai hali akan ta fa qala qurayb to qurayb aka aika sai yake cewa fa dakaltu ala Aisha radiyallahu anha sai na shiga wajen Aisha Allah ya yarda da ita fa ballagtuha ma arsaluni na kisar mata sakon da aka bani ana gaida ki ba kuma tambayar da ake fa qalat tal umma salama ita ba aka wata labarin take koma ka je ka tambaye umma salama ya dangane da sallah rakawi biyu a bayan sallar la'asar ku je ku tambaye umma salama akwai bayani a gurin fa kharajtu ilayhi sai na fito daga fa kharajtu ilayhi sai na fito daga gurin Aisha na koma wajen waɗannan mutanen da suka aiko ni fa akhbartuhum bi qawliha sai na ce musu Aisha ta ce a tambaye ummu salama farajuni ila ummi salama ta bimithli ma arsaluni bihi ila aisha sai suka maida ni wajen ummu salama da irin abin da suka aike ni wajen aisha ki ce ku ka ce ku duka muna gaida ta ya dangane da salloli biyu bayan sallar magriba al'asar manzon Allah ya hana mun ga kuma su daga cikin matan su suna sallar al'asar sallah bayan sallar al'asar فقالت أم سلمة رضي الله عنها في أم سلمة الله يرضي تكي سوى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها kace wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada yin sallah a bayan sallar la'asar tambaya ta farko kenan ko kaga su sun ce mun ji manzon Allah ya hana kace to ni ma na ji kunni na manzon Allah ya hana ai sallah bayan sallar la'asar thumma ra'aytuhu yusallihima wata rana kuma sai na ga yana yin sallar a bayan la shifka da wali kenan ko ya hada ta ce kuma da ido na a gida na sai na gani yana sallar la'asar yana sallar a bayan la'asar hina sallar la'asar yana yin rak'o'i biyu a bayan yayi la'asar ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرم yace to kuma lokacin da manzon Allah ya shigo ko kuma da manzon Allah ya la'asar sun sai na gani bayan ya la'asar sai ya shigo gidan a bayan la'asar to dai da lokacin da ya shigo take ni kuma muna tare da wasu mata yan bani haram min al-ansar wata kabila ce ko wani jami'i ne daga gidan mutanen Madina to muna zaune da su wata kirki so ya kawo su wata kirki tattauna ce ta mata dai tana da baki kenan tana da uzurin ba zai bata ba ta je wajen manzon Allah a daidai wannan lokaci din da haka to daga manzon Allah na kallar kuma ga mata a gurinta a bar ya wuce yake kara ban wani ko sai ta ce fa arsaltu ilayhi lijariya yana kabbar da sallah yana da wata yarinya a cikin gidan wata kuyanga sai ta ce ki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qultu sai ummu sallama ta ce qumi bi dambihi fa quli lahu je ki inda yake sallan ki tsaya a gefen shi ki ce da ni تقول لك أم سلمة أم سلمة تنا تيدتي يا رسول الله يا مزان الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراد تسليهما tace na ji kana hali akan waɗannan rako'in biyu kuma ga kai yanzu kana sallata su a ji mata ke ko ka jira manzon Allah ya kare idan dare ya zo daki ta tambayi a'a a je yana sallar a tsaya a gaya masa kuma safan daga ummu salama ya hana ga yana yi wannan shi da dalilin sa bukari kawo babu ke ko idan mutum ya saurari magana kuma ya ishara da hannun shi da haka ummu sallama ta ce na ji kana hanawa ga ka kana yi sai ummu sallama ta ce da kuyangar fa in ashara bi yadihi fastakhiri anhu in ya miki ishara ki tsaya da hannun ki zata ce fastakhiri anhu ki da baya ki tsaya ya kare sallar tashi fa fa'alat jariyat sai a jariyar ku yanga ta yi irin yadda ummu salama ta ce ta je gefen manzon Allah ta tsaya ta ce ummu salama tana tambayar ka ka hana sallah yanzu da kana yi fa ashara bi yadihi sai manzon Allah ya mata ishara da hannunsa kamar ta abin da bai faru kenan ma'ana dan saurara ita ma sai ta saurara fa ta'assarat anhu na ka wannan ku yanga sai ta ja baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saurara falamma sarafa qala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da sallar sai ya binta abi umayya ya ki yar gidan abu umayya sa'alti anir raka'atayn ba'da al-asr kin yi tambaya rakawoyi biyu bayan sallar al-asr sai ce wa innahu atani nakum min abdul qais yace to wadansu mutane ne da kabilar abdul qais suka zo mu fa shagaluni anir raka'atayn allatayn ba'da al-zuhri suka shagaltar da ni daga rafo'i guda biyu da na saba yi a bayan sallar azahar fa huma hatani to su ne a yanzu nake rama su tunda tunda muka fara tattauna ba mu samu muka ke har sai da aka shiga sallar azahar idan aka fara sallar azahar da ga ce to su ne rafo'in wannan guda biyu nake ramawa a daidai wannan lokaci din to ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tambayar budurwar da aka turo ko yanga da aka tura Ummu Salama yana cikin sallah ne aka ce ummu salama tana tambayar ka ka ana wannan sallolin da koyi guda yanzu ka su kana yi da ya kare sallah ne ne mai ta tambayar kamar yadda aka tambaye shi yana sallah wanda gidan ka ga magana ce ta idan mutum yana sallah ya saurari wani abu dan sauraro kaɗan wannan sallah ba ta fashi ba shine wa man ansata li mutahaddithin qalilan fala ta'a alayhi haka nan hadisi na biyu arawin ne daga adam daga shu'ba shi kuma daga azrak ibn kaisin yana cewa kunna bil ahawazi nuqatil aruriya yace shi wannan sahabi al azrak yace ya ka shi kuma yace mun kasance da azrak ibn kaisin a wani kudi ake kira ahawaz nuqatil aruriya muna ya kar kawari a daidai wannan lokacin dan boko haram nan dan zamani din kenan fa baina ana ala duki nahari shi shi kuma sai yake cewa ina bakin wani rami idza rajulun yusalli to sai na hango wani mutum a cikin rami kuma yana sallah wa idza lijamu dabatihi bi yadihi yana sallah kuma sai rike da zamun dokin sa a hannunsa Allahu akbar da zamun a hannun shi faja'al faja'alat dabatu tunazibuhu wa ja'ala yattabi'uha eh ga hijabba tana jan sa kuma yana bin ya rike da zamun a hannun in ya ruku Allahu akbar ya kaga sai ya rika binta tana jan sa yana binta tana jan sa yana binta rikici kenan قال شعبة شعبة yake cewa mai riwayar wa huwa abu barzatan aslami shi wannan sahabin da yake sallah ko mutumin da yake sallah dabba sa take jin sa shi ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana abu barzatan aslami to ne yace fa ja'ala rajulun min al-khawarij yaqulu wani mutum ne ma cikin khawarij dan boko haram ya hango shi sai yake cewa da mu Allahumma if'al bi hadha shaykha Allah ka tsine wannan mutumin Allah ka la'alce shi Allah ka maka kalabalan ya za a yi mutum sallah ke rike da zamu doki har yake zan san Allah ka tsine masa albarka kaga sai wani tsoho yana sallah sahabi ne ga kuma tsinuwa ana mashi falamman sarafa shehu da tsawon ya kare sallar shi kala sai ya ce wa inni sami'tu qawlakum na ji abin da kuke cewa shi ne muhallin shahidin ko yana sallah ya gana ta Allah ka tsine masa Allah ka tsine masa yace wa inni sami'tu qawlakum na ji abin da kuke cewa wa inni ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sitta ghazawatin aw sab'i ghazawatin wa thamaniya yace wallahi na yi yaki shida ko bakwai ko takwas tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga kamar da ya mutu ai manzon Allah kenan yace sau ɗaya ne ne kira yaki tare da manzon Allah sau shida ko sau bakwai ko sau takwas wa shahidtu taysirahu na san kuma menene sassaucin manzon Allah a cikin addini in ga da ana tsako manzon Allah yake saboda tsako in dai sassauci ne ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sassauci shi yasa aka ce tabbas ba a taba ba manzon Allah zabi tsakanin abubuwa guda biyu wanda ya fi kowane sauki zai dauka duk inda ka zuwa ka ce wannan ya halatta wannan ya halatta sai manzon Allah auna wannan ne fi kowanne sauki sai dauki wanda ya fi kowanne sauki ya halatta ka yi sallah a inuwa ya halatta ka yi sallah a rana wanne ya fi sauki amma an tabo mai kare yanzu abin mutum ya dauka wani ya tabbar da sallah a rana tana gasa shi yana guri ya dauka ta mu dada to shi manzo Allah inda ake gane mutum ya fahimtar addini duk inda matsala ta zo wanda ya fi kowanne sauki shi ake ɗauka wannan shi ake gane mutum ya fahimta a jiki kuma da ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abin da asir mai kita wallahi na san menene sassaucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inni in kuntu an uraji'a ma'a dabbati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'alatiha fa yashqu alayya yace wallahi na fi amincewa in yi sallah in hau doki na in dawo gida ya fi mun daɗi kan in saka ta ina sallah ta gudu gida ko ta gudu inda na zo ta gore na abadi ita da kan yi sallah in yi rama kowa a hannun da bin alheri in yi sallah a yi ruku'u ta gane in gata in yi fitara ta ga in gata in ce assalamu alaikum assalamu alaikum za mu fara an hau in ce wala a yi mu alheri kan koma gida zan ba ta gudu sallah ya fi mu alheri wani hadisin yana nan a cikin sahihul bukhari a haka na dauko shi na da kenan wannan sahabi na manzon Allah duk wanda ake wanda yana sallah yana ji a kunnansa shi yasa da ya kare sallah sai na ji abin da kuka ce amma ba ga dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga kenan kaga addinin musulunci al'amari ne mai sauki abin da baya bukata a takura kan shi kenan da kai ma sun kana cikin sallah ka tabbata sallah yayi ka hango mutum na kokarin ya kuce ma fulokin babur ko sun ka waya ya buga ya gudu to kar kai kawanci kar ba kana sallah kana kallon zaka je kokarin Allah Allah ta mace ka da ka ga mutum na kokarin tura ma wayar babur assalamu alaikum assalamu alaikum zai kama ka hanta sai ta kamun aje mu na'am na'am da muka tsaya sallah azhar mun yi nisa kaɗan kawai sai fara zami sallah azhar sai aka bai bai kasar ba sai raka biyu ce da muka je muka yi sallah muka je muka yi sallah na'am wato likitin da da ya kuka bi sallah ya kuka kudi kuka ga rafa masa Allah ya sa
kuma muka yi tafiya ne suka wannan aiwa a ai dai kun bin bai bincika ai da idan ka bin bai tuka ya tuka muku sallah da mun kuma kuna tsare kuna na ji mutum amma da ita muka zuwa ne ne ba kwarai da gaske in ka tafi kasaru kake eh kasar ya kamata ya ce nan da gaman zaku ka kun kusa sallah kuce kana kasaru ne yace ayi kuce to da mun kasaru mu ai ya karo mu
to ka ba ye ku bare ya ku yi ku ko kuma kun kuka bi da kuka da haka dai abin da ake bukata son sauki shine duk inda musulunci ya baka son sauki yana so ya kai wannan hadisin nabi da imamun kawo shi ne a dalilin cewa idan mutum yana sallah aka mai zance saurari zance sallah suna lafiya kalau ba ta ba hadisi na uku kuma ne shi kuma aka rawaito daga Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kuma tarewa a wajen Asma'u matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kuma Asma'u take cewa da santu ala Aisha radiyallahu anha eh matar manzon Allah okay kanwar Aisha radiyallahu anha ita fa to Fatima ƴar manzon Allah Asma'u kuma ƴar uwa ga Aisha ya ga Aisha radiyallahu anha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un نعم إذا أسماء أروى سيد عائشة سيدك إذا دخلت على عائشة رضي الله عنها ناشف ناشف وجه عائشة الله مدعو في سركية لدى إيسا وهي تصلي قائمة والناس قيام yadda lokacin da na zo wajen na Aisha sai na ganta a tsaye tana sallah mutane a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma a tsaye suna sallah fa qultu to a samu da shigo sai take cewa ma sha'anun nasi me yasa mutane haka rana kaka sai kina sallah su suna masallaci suna sallah kaga ba ta jira ba Aisha ta kare sallah tana duba ba da tambaye ta sai ma sha'anun nasi me yasa mu mutane fa asharat bi ra'siha ila sama'i da kanta ne ta wa'ar wata duni kalli sama idan ta samu aisha kawai ta rike hannu tana sallah ga mutane a masallaci ana ta karatu da sallah a rana rana kaka alhamdulillah rabbil alamin baqara manzo Allah na karatu a sama da wannan abu taba gani ba yawa ta rana rana tsaka ana sallah ba lokacin sallah ba ko ana sallah a bude ga manzon Allah a masallaci ga mata a cikin gida kowa yana bin sallah sai da take masha Allah nasu ya samu mutane masha Allah nasu fa asharat bi ra'siha ila samai sai yana na Aisha sai ta mata ishara inda dan dan take kalli sama fa qultu ayatun da ta kai daga alamar rana ce ta yi kutuci sai ta sake tambayar Aisha har ita Aisha sallah take kuma zan ji ake da ita sai ta sake tambayar Aisha ayatun aya ce من أن الله سبحانه وتعالى كأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا نخففان لموت أحد ولا لحياته ita rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ba ka kusufi don mutuwar wani ko kuma don rayuwar wani da ga yadda da kusufi ne aka yi shine a hausance fa qalan dirasiha ai na'am sai ta ce masa na'am aka duka a cikin sallah ne aka tambaye na Aisha ta bada ansa tana zance ana bada ansa kuma duka a cikin sallah kenan kaga an samu ishara da kai an samu ishara da kai ta kalli sama an samu ishara da kai ta na'am kuma an samu zancen an samu saurara kuma har an saka daidai da cikin zancen waɗannan hadisan guda uku sun isa su kwatanta mana cewa lallai kenan idan mutum na sallah aka mai zance ya dan saurari zancen kaɗan wannan babu zai ji sallah sa tana da lafiya kalau wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sannan sai mana yake cewa wa man qama min raka'atayn qabla al-julus fa in tadhakkara qabla an yufariqa al-ardha bi yadayhi wa rukbatayhi raja ila al-julus wa la sujuda alayhi وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام ما لم يكن في ومن قام من ركعتين أتكين صلى من ركعة أو ركعة أو مثل دي ركعة دي سيميكي قبل الجلوس كافين يظلنا قاعدة أنك ركعة أو بيو إن أظهر بقوم غريبا za a zauna a yi ne a yi zaman tafiya to sai mutum ya miƙe kafin zaman wannan tafiyar zaman tafiyar wannan sai malaika ka'ida sai ce fa in tazakkara in ya tuno qabla an yufariqa al-arba kafin ya rabu da ƙasa bi yadayhi wa rukbatayhi gwiwoyinsa da hannayensa kafin su bar ƙasa ya motsa amma guwar tana ƙasa hannunsa yana ƙasa sai ce raja'a ila al-julusi wala sujuda alayhi ya dawo ya zauna ba su gada kamni ko ba a ji a kai shi kaga mutum ke na dawo daga raka'a ta biyu sujada ta biyu kaga abin da yake tsammanin miƙa zai zuwa raka'a ta nawa a tsammanin ka kaɗai ka zai miƙa zuwa raka'a ta biyu wanda kuma da ya zama ta iya to ya yunkura haka amma kowace tsara kafa hannun sai na kafa ya kuma ai na gama raka'a biyu sai dawo dan ya zauna sai ya zama ta iya hannunsa da bai bar ƙasa ba gwiwarsa ba ta bar kasa ba to a nan gurin baya buƙatar yin sujada ba a bi baya buƙatar yin sujada ka ko da an samu wani mamu ya yi gaggawa ya ɗago ta su liman subhanallah to ba ko da kun ji subhanallah alamar da ajira ta mako in dai hannun liman bai bar kasa ba ko sa bata bar kasa ba nan ba ka buƙatar sujada ka bi ballata na sujada ba a bi Allah ya sa mu dace na kawai ne hali na farko in dai ba a bar kasa ba da gwiwa da hannu wannan babu komai akan mutum wa in faraqaha in ko ya bar kasar hannayen su sun bari goyen su sun bari ma'ana zalmin da miƙewa sai ya ce kamada walam yarji sai ya ci gaba da sallashi kamada ya wuce da sallashi walam yarji ba zai dawo bai ce ya dawo na mora tafiya a wannan an shata a ruwa a hada kaje sai ce wa sajada qabla salami sai kuma mutum ya yi sujada kafin ya yi sallama a nan sujada kafin zai saboda ya tsallake zaman tahiya ya tsallake zama domin tahiya ana yi mata sujada kafin mun samu hali da yake nan hali biyu in bai bar kasa ba zai koma ya zauna ba su jada kabli ba su jada ba in ya riga ya bar kasa to ba zai dawo ba zai yi su za zai gama raka ta ta uku ya yi ta hudu in ya yi ta hiyarsa ta kalli kafin ya sallama sai koma ya tuzuluci guda biyu sannan ya yi mai sannan ya yi sallama to ba ma ke zube ban ya riga ya bar kasa ya dago ya tafi wasu ke subhanallah subhanallah wata kila ma mun zai tuni ma mun zai tuni wa ta to babu bukatar in dawo sai bai dawo kila sai ya kubi ka kubi imamu wani mun lokacin subhanallah sai tuno zaman ya ce ba sai ya dawo ya zauna ya sake babu aiki kenan ko ni ne ce wa in raja'a ba'da mufaraqati to idan ya dawo ya zauna a bayan ya rabu da kasam wa ba'da al-qiyami ko bayan ya tsaya ko min tsalaki na'am wa in raja'a ba'da al-mufaraqa idan ya dawo a bayan ya bar kasar wa ba'da al-qiyami ko a bayan ya tsaya tahiyar aw amidan bisa mantuwa ko yana sane duka halin guda biyu ya miƙe da aka ce subhanallah ga ya dawo zauna sai dai zauna yana ta ai ba a dawowa wannan ka zaman tuwa ya miƙe da aka ce subhanallah sai kuma zaman ta ya ce ba kuma ba a dawo sai ya dawo ya zauna ne tahiyar duka halin guda biyu ko tahiyar aw amidan sai ma da yake sahhat salatuhu sallah ta yi daidai ba ta bashi ba amma da yi hukuncin sai yake wa sajada ba a da salati anan halin kuma zai sujada ba a dini saboda dama tun yadda ya tsallake yanzu ai yayi tunda ya dawo yayi tunda amma kuma Allah ya dawo ko da dangane ko da ban ya dawo yayi ta yanzu da wannan da yake wanda dawowar shi ne muhallin kari a cikin sallah shi yasa ce to sajada ba'da salati wannan mutumin shi zai sujada ba'adi ne a bayan yayi sallama wannan kuma ta yi daidai da abin da ya faru ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce farkon da muka babu sahawi mai magana a kan shi shine hadisin Abdullahi ibn Buhaina Allah madaukakin sarki ya tada shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nike da garkoki guda biyu a cikin wasu salloli wata ruwa ta ga mana kai sai sallah a bahar ثم قام فلم يجلس يميك بي زمن تحيا با فقام الناس معه مدعي suka bi manzon Allah suka miƙe tare da shi falamma qaba salatahu da yi da sallah wa nazarna taslimahu baka jira ya sallama kabbara qabla taslimi sai manzon Allah ya kabbara kafin ya yi sallama fa sajada sajadaini wa huwa jalisun thumma sallama sai sujudodi guda biyu yana zaune kafin ya yi sallama wannan yadda daga nan aka gina cewa idan mutum ya riga ya miki to ko ya tuna bai zama tahiya ba ko an masa tasbihi baya bukatar da sai ya tuka sallarsa idan ya kare kuma sai ya mata sujada ba a ko ya mata sujada kabli aka aka gano daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar da yake bayanin akan hadisi din da shehu fatahul bari sai yake wa qad ajma al ulama ala anna man taraka tashahhud al awwal min as salati ruba'iyyah aw al maghrib sai yake malamai sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya bar tahiyar farko a sallah mai raka'a hudu ko sallan magariba wa kama ila salisati sahwan ya meke zuwa ga ta uku a bisa mantuwa fa inna salatahu sahiha kin malaman fikihun duniya sun yadda sallar ta inganta wa yasjudu lis-sahwi sai dai kuma zai masa sujada ta rafkanuwa tun da rage ne bisa ka'idar malikiya in an samu rage a sallah ne ake ana masa sujuda ne kabbi wa qadra wa ruwiya zalika an khalqu min as-sahabati kuma an rawaito cewa da yawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annahu fa'alu haka kuma suke in sun miƙe daga raka'a sai ba ka dawo su zauna me ka suke su yi ta uku su yi ta hudu sannan kuma su sujada kabli ko su sujada ba a nan ko ba su safari da aka samu tsakani ko su ce sujada kabli za a yi ko su ce musuda ba a za a yi ka'ida kawai suka aje suka ce lokacin da mutum ya miƙe zuwa raka'a ta uku sai suka ce rabban wata riga ta faru in ya dawo ya zauna sai malamai suka ce ya wasu ne suka ce ya dawo ya zauna a gurbin da ba a zama ne suka ce sallar su ta ba ta dalilin dawowar su wannan shi ne yasa malami kuma na yake ga mana cewa a'a mutum zai miƙe ko da gangan ya dawo ko da mantuwa ya dawo sallar tana da lafiya kalau ba ta ba su ba to yana kusan magana ne akan wasu da suka ce in mutum ya dawo to sallar ta ba wanda suka bi sun zoji suka ce ba ta aji ba amma su jira kabli zai me yasa zai kabli suka ce tun da ya miƙe ta uku rafkano ta faru ta rage da ya dawo wannan tafiyar da zai kara ita ma ta kare da haka ke ne a ce ne ya yi rage ya yi kari wanda ya rage ya kari kuma yana yake sujada yana sujada kabli da su a sun haka suka gina amma maliki ya ce an ka dawo to kai abin da ake da bukata tunda kai abin da kake da bukata da tahin da kai da dawowar wani yi ne kadai karin kasala za ta yi sujada ba dai da kuma kamar ya fi kusa da hankali ya fi kusa tafiya da bisa tafiya ta ka'ida wallahu ta'ala alam sai gaba ta gaba yake cewa wa man nafaka fi salatihi sahiyan haka ne wanda ya huri a cikin sallar shi da mantuwa sajada ba da salami zai sujada ba kana sallah da kawai za ka yi ruku sai ga tunaka a daidai gobe yake haka ka hure sannan ka ɗora gojinka ko ka zo ɗora gojinka ya kaga gurin sai akwai wani kazanta ko wani abin kai fus fus ka hure sai kuma ka ɗora gojinka haka sai ma da ce idan bantawa kai sallah kake to za ka yi sujada ba abi wa in kana amidan inda gangan ne batsala salatu sallah ta baci kana sana ka san sallah kake da kuma za ka yi sujada ya kaga ƙura ka hure sai suka ce sallah ta baci in sha da ya kai da annuba in sha da kai da annuba matsala rikicin ko akan nafsin ne kura in ka kura in mantuwa ce za ka yi sujada ba a ji kari a sallah in da gangan kai kana sane kafin sallah kake suka ce sallah ta baci kaza yake na wa alaikum salam misali da ka ga za ka yi sujada kawai ga wata kasa a gurin da ba ka so kuma kai dan gayu ne sai ka hure saboda kar ka daura gudin kai da ka hure kai ka sa yau a haifa sallah ne sai ka dora goshinka wani ka zaman tuwa ka to za ka yi da ya ga gurin da alamar wani taba tabo haka kuma kai ba ka so ka kai sallah ka goge da hanki ka kabata sai ka hure ka san sallah take ka ga da bambanci tsakanin wannan na biyu da wancan na farko da haka na farko suka ce zai yi kabli zai ba aji na biyu kuma suka ce sallah ta ba eh ka hure tunaka sallah ta ba da haka dalilin sallar kusan mutane za su ga abin kamar abin mamaki ne ko kawai gura kawai a cikin sallar ta ɓaci da haka yana zagaya mu game za mu samu na maganganun malamai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi dai farko Tirmidhi da ya kawo hadisan da suke magana akan hura a sallah sai Tirmidhi yake cewa wa khalafa ahadul ilmi fi nafsi fi salati malamai sun yi sabani dangane da hura a sallah idan mutum ya guri a sallar shi sai ce malamai sun yi sabani fa qala ba'dhum wasu malamai suka ce inna faka fi salati istaqbala salati idan yayi hura a sallah ko ya fara sabuwar sallah tayi ne kenan ta ba ta kana ba mai kuka ka hure wani abu ko suka ce ka fara sabuwar sallah wannan ta gama aiki wannan ka rubuta kai da farko in idan inna faka fi salati sai ka istaqbala salata suwa ya suka faɗa ka yace wa huwa qawlu sufyan thawri wa ahlul kufa sufyan sauri ne ya faɗi wannan magana da sauran malaman kufa wani darura ce kuma na'am wa qala ba'dhum magana ta fice wasu malaman suka ce yukrahu an-nafsu fi salati wasu malaman suka ce makaruhi ne ba a so mutum ya huri a cikin sallar shi yukrahu nafsu fi salati wa inna baka fi salati lam tukfu suka ce ko da kuma ya huri a sallar sallar ba ta baci ba amma dai makaruhi ne ba a so sai ce huwa qaul ahmad wa ishaq yace malaman da suke wannan magana yace qaul ahmad ahmad ibn hanbal yana da wannan magana din wa ishaq ibn rahawai yana da cikin malamai da suke da musnad ba sai suka juya suka faɗi magana kaga magana guda biyu ta farko suka ce a yi sabuwar sallah ta biyu suka ce makaruki ne amma ko an riga a yi sallah ba ta ɓaci ba to ina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa hura a sallah ko bai yi ba da aka samu hadisi daga Ibn Abbas sai annahu qala annabi ku fi salati kalamun daga cikin masu a sallah ta ɓaci kenan Ibn Abbas ya ce annabi ku fi salati kalamun huri a sallah ku kullu wani abu sai ta zance ne wani abin duha hadibin mas'ud an ibn Abbas almajirin sa abu ku asai rawato magana abu Allah ibn Abbas magana ta biyu sai yake ta annabi ku fi salati ya sahu salata idan mutum ya gura a sallah ko ya bata miki sallah ki shi kenan manya manyan sahabban manzon Allah maka sun fahimtar Qur'ani da fikihu ya ce maka sallah ta baci kai kenan magana da Allah kamar ta fito kenan ko in dai ka san sallah take kai wuri to sallah ta baci akwai magana Allah dan Abbas akan wannan wa an sa'id ibn Jubayr daga sa'id ibn Jubayr kuma yake cewa ima ɗaya daga cikin sa da aiko kada sai yake cewa ma ubali na faqtu aw takallam ban damu ba buri ne ko zan ce ne cikin to me kenan inda yana sallah da yake ban damu ba ko hura ne ko zan ce ne duk ne da ka kira gurin sa da wanda ya zauna suka yi lalle kai ina na buzuba da kai kai da bane ta mun bata kaza da kaza da kai da kaura duka ɗaya ne in da zaka sai ne zancan budurwar sa a sallah ta wace wanda ya bura ba gurin sa idan gurin zubari ma sallah ta wace wani cikin magabata da wanda ke kallon idan kai magana a cikin sallah ta wace wa qala sai yake cewa dan ma a fahimta abin da yake nufi annabi ku fi salati kalamu yace lalle hura a sallah zance ne duka waɗannan maganganun suna cikin musannaf na Abdurrahman ibn Abi Shayba daga sanatu wa bi muqalat al-karahiya daga cikin malaman da suka ce kuma makruhi ne ai wuri a sallah saboda kan lokacin sahu da mutai da zamu kunta minhum daga cikin su akwai Ibrahim al-Nakai sai ce wuri a sallah makruhi ne wa maqtul da malamin da ake kiran sa maqtul bi ma'ana cewa makruhi ne wa Abi Husayn bi ma'ana cewa makruhi ne wa Abu Abdurrahman da Abu Abdurrahman duka sun ce kura makruhi ne sai ce wa Abu Abdurrahman karahan nafsa fi salati Abu Abdurrahman ma ce baya so ya zama tsira wuri a cikin sallah وفي الاوسط لابن منذر السنه في الاوسط لابن منذر يكم yana cewa ma ya dudu ala aikati karahati min qawl an-nabi akwai abin da yake nuna me yasa malamai suka ce kar ayi hura a san sallah shi ibrahim da kai wanda yake da magana ne sai yake ta innama azrahu an-nafs fi salati karahiyat an yu'zi man ila janibihi fi salati abin da yasa na ce makaruhi ne ayi huri a sallah saboda kar mutum ya cutar da wanda yake kusa da idon da yake sallah mama ki duk ka zo kai sallah ku kuma ka zo da alwala ya mutum ko yin bakin ka ya sai jiran sa ya fasu ko kuma da kuhura ya kai idan sa kai ka hura ya kawaka mai kasa a ido tunda mai kuruwa za ka sai ta to gudun kar mutum ya cutar da wanda yake kusa da gidi yasa da ke masaruni ne a yi hura lokacin da ake cikin sallah to kina gurin wani Ibrahim na kai idan ba wani a kusa da kai da zaka cutar idan kai wuri a sallah kenan sallah ta yi tun da ce makaruni saboda karfa tutar da wanda yake kusa da kai kenan wanda dai magana kenan dangane da wanda suke magana akan cewa yana kaɗe sallah ko kuma matsayin makaruni ne sai aka ce kuma shi kuma ga ibnu abu ibnu kuzaima yana da littafi ma da ke kiran sahih ana ce masa ibnu kuzaima a littafin sai kullu babu sai yake cewa babu dalil ala anna nafsa fi salati la yafuzu salata wala yaqta'uha ما إباحة النفس عند الحادثة تحدث في الصلاة sai ka sa ga wani babi wanda yake nuna yake zama dalili akan gura a cikin sallah mutum ya huta akan sallah to ga dalili la ya kudu salat yake ta wannan wurin ba ta ba ta sallah wala ya tsauha ba ta kace ta ma ibahatin nafsi kuma tana halalta mana yin gurar inda hadisa in wani abu ya taso inda al'adisati saboda abu da yake faruwa ta hadisi cikin salati ya faruwa Allah in wanda dai ta kai gura sai ce to ga dalili da zai goyi bayan yace dadda dadda ma'ana ga isnadi karye ce ar Abdullah ibn Amr ibn Auf kenan ko daga gurin da aka rawaito hadisi da sai daga cikin mutanen da suke gida da suke da mamaki a duniya tsakanin ka da kaka ne kara 26 a duniya aka take a duniya sai Abdullah ya rada ne kara 13 aka yi masa aure shekara ba ta shiga ba sai a yafi amuru ko shi an sun yana shekara uku aka yi masa aure sha uku shekara ba ta shiga ba sai an fi amuru amuru ma da ya ka uku sai masa irin abin da kakan zai masa shi ma sai aure da dan sai na ya uku kaga a cikin nan kenan ga sha uku ga daya sha hudu kenan ko da dan ya zaki sha uku sai aure da shi a hirin da bakwai ma bai shekara ba sai aiki kaga kana da dan da uban da jika duka shekara ashirin da takwas ka haɗe su a duniya in ka bai zuwa mutane ko filin auren ba fara ba ko shekara ashirin da takwas to amma na har ta uba ya aihu har kaka ya aihu duka lokaci guda da da suka zo Abdullahi da Amr da Ab duka sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abdullahi da Amr duka suna matsayin musulmai amma Ab sun yi Allah madaukakin sarki da ya kaddara masa rasuwa ba biyu sahabbai sai kuma fa daga cikin manya manya arna da manzo Allah arna ko suna cikin musu a cikin sallah saboda su kada su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ibn Amr sai yake cewa in kasafat shamsu yawan ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare fa qama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli manzon Allah ya miƙe yana wa mutane sallah thumma sajada saboda kamar da kake tsaye maka yana so ka abin da yake da bukata sai sai sai manzon Allah ya sujada falam yakal yarfa'u ra'sahu da kyar manzon Allah ya dago kansa saboda dade wanda ya cikin sujada faja'ala yanfuku wa yabki sai muka ji manzo Allah na cikin sujada na huri haka kuma yana kuka yana hure wani abu yana kuka yana hura yana kuka wanda suke kusa da manzon Allah duk sun ji karan hurar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zakar al haditha sai ga hadithin har kare abinda muke da bukata mu manzon Allah ga yana huri yana kuka a cikin sallar shi wa qala da manzon Allah ya kare sallar sai yake fa qama fa hamidallaha wa asna alaihi ya gode wa Allah ya yabi Allah wa qala sai kike da su uridan alayya naru ina kasar ina cikin sujada sai manzon Allah Allah madaukakin sarki ya bace mu ta jahannama sai na daga wutar jahannama gaba ɗaya a gabana ina cikin wannan sujada da faja'altu anfuquha sai na ga hure wannan wutar ta jahannama fa kintu an da shaku sai na ji tsoron karba wannan lulun da aka bin kafalu ta kore sahabbai na a cikin masallaci ina sai na ga hure wannan wutar fut fut fut ila wa kare hure ta zana wa gagar kuro da baki amma dai to sai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada wannan mutar ta kona sahabban su sai manzon Allah ya ga kure wannan mutar din kenan kage baro da bude bujuro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sallah to sai ka ga al'umma sai ne ga kure wannan mutar sar wannan mutar ta balu da kona sahabbai shi fa qala al-a'zami qala al-a'zami wani ma da yake karanta al-a'zami sai ke ta isnaduhu sahihun shi wannan hadisin ingantacce ne wa zakara al-bukhari juz'an minha mu'allaqan imam al-bukhari ma wani bangare da na hadisi ya kai a cikin sahihi amma ba Allah ma'ana ba tare da sahabi da sanadi ba kala inda ya kashi Allah san bukhari ke cewa yuzkaru har abdullahi ibn amr nafakha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sujudihi fi kusufi bukhari yana cewa an ambata cewa abdullahi dan amr yana bada labari manzon Allah na huri lokacin da ya sujada a lokacin da yake wa mutane sallah ta kusufi kaga wannan abu ne ya taso aka yi hura a sallah sallah ba ta faci ba yanzu fara zangarwa wajen daukan ne daukan matsaya ce ko idan wata illa ce wani dalili ne wani abu ne bai uzuri ya taso to mutum idan ya hura a cikin sallarsa wannan ba da shi an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hura a cikin sallah eh ka hukunta da matsaya ba wa inda tirmidhi a wajen tirmidhi an samu wani hadisi عن أم سلمة لك أم سلمة قالت لك رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلى أم سلمة تقول أجل ما أقول ولي يارو برا تسمى الله يجنش ينا صلى هو نبرا نعم أنا كبش أفلى إذا سجد نفقه إن يضل سجد سمى الله يجنش ينا هولي ولا أبو ينا هولي ولا أبو فقال سمى الله بجرى يقال وسيسمى يا أفلى كي أفلى wannan ma zai sake zama hujja akan bayan da muka wuce kenan ko idan mutum yana sallah ya saurari zancen da ake masa manzo Allah ya ce masa ya afla kai afla tarri wal haqa ka sa kafa a fuskarka mana idan kana huliya ne saboda kasa kar ta taba kai sai tarri wal haqa dau fuskar ka ta dauki kasa qala ahmad ibn mani to ahmad ibn mani yake kiran shi ahmad ibn mani imana da musnad sai yake cewa wa kariha abadun nafsa fi salati wani malami da ake kiran shi abbas sai yake cewa baya so ya ga mutum yana hura a sallah وقال إن بقى لم يقطع صلاته كودا يا يقولي تصلى فتباتبا قال أحمد ابن مني أحمد ابن مني يكتيا وبه نأخذ mu wannan matsayin ta za mu ɗauka ko da mutum ya yi guri a cikin sallar sallar ta barbatu ba sai nake cewa ni kuma lakin wasa a biyu wayaki nisa'i raba shi wannan mutumin da ake kiran shi afla imamu nisa'i ya rawaito hadisin amma ba da dai ambatan ni afla duk sai ya kira shi rabahu وقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رباه لا دوم رواية سائسة يمسا كي ربا كرك يقولي أصلا إن من نفق فقد تكلم للي وان يقولي أصلا سوزنتي تو يا زائشنا قلت ولم يأمره بالإعادة ولم تجوز to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da wancan na farko da muka karanto na Ibn Kuzaima da wannan nabin da yake cikin riwayar nasa'i dukka ba inda manzon Allah ya umarce ya maimaita sallah ko ya sujada kabli ko ya sujada ba da rike da sai mu dawo kan magana da hadar ya ce idan da mantuwa ne za ka yi sujada ne za ka yi sujada ba a inda ganganci ne sallar ta baci wallahu ta'ala ala za ka idan ka gane da alari ta yi maka in ka yi da ganganci sujada ba a da ka yi da ganganci sallar ta ballo in ka yi da kuskure to za ka yi maka sujada ba a in kuma ka dunkule to ita sallar ta huri a sallah duk hadisan da muka karanta aƙallan abin shi ne a ce makaruni ne tana kauye daraja a cikin sallar ka in kai sallah darajar ka ta ragu idan kai hura a cikin sallah in saboda kura ce ko saboda kasa to manzon Allah ce ka jirmu ka fuskar ka a kan kasar ya fi maka alkhairi akan ka hura a cikin sallar ka kuma haɗarin cewa annabi ko bin salati kalamu kura a cikin sallah zan kai ne wata kai sallar ta riga ta ɓaci saboda na fula su yi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke masa da sake sallah ba wata kira da ya aka rika Allah dan Mas'ud an aka bade maka aiki kenan in kai gura a sallah da ganganci ne ko da mutuwa ne sallah tana ballewa wallahu ta'ala alam Allah madaukakin sarki ya samu dace ya nake da lokaci da ka jere to Allah madaukakin sarki ya samu dace in ya so rana a cikin insha Allah sai mu tashi akan fadin manzon Allah akan fadin muhammad man afafa fi salatihi fala yastajil bil hamd nan ne ko Allah madaukakin sarki samu da ta abinda muka faɗa ya to daidai Allah madaukakin sarki amfana da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki ka nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace subhanallahi wa bihamdihi ka shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin na'am wa alaikum assalam malam kamar wanda kuke shaukan da har idan mutum ya samu kansa irin waɗannan abubuwan ya aikata wani abu kuma daga baya ce sallah wanda ya aikata sallah ta kama su mutum ko mara ya hari
to abin da ya fi daidai na kwanciyar yi ne afa Allahu amma sallah tun abin ya riga ya wuce lokacin da kai ba da ganganci kai ba ko ba ka da ilimi a ka yanzu ya kai kokari kada ya sake mai zuwa a gaba shi ne kawai matakin da za ka ɗauka insha Allah in duk lokacin da ka zo gudu ya ga koma da baya duk lokacin da ka dubo shi ka kuma raya da rayuwar ka za ta ma wahala ka dauke ta haka Allah amma salaf na'am na'am na'am na'am na'am misali liman kuke bi sallah ya kamata yayi zaman tafiya sai ba sai da ya miƙe ko sai kuka masa tasbihi Oho. Sai dai ka eh mm a karatu ba ka karanta masa gaskiya akwai matsala wata kida da ya karatun sahawu ba kuma yana da girman kai na bai ga masa lallai ba na mun balle tafiya kuma tahiyar nan gaskiya suna ce mu akkada yasa su malaman suka ce akwai duk na dan suka yi damar manzon wasu malaman suka ce ba ko ka miƙe sai ka dawo to wanda suka ce sai ka dawo suka ce zaman duniyar farko wajibi ne kuma suka ce sunna ce muakkada eh eh eh na eh na a wannan tana fi da yake ya dawo ya zauna bai tafiyar ba dai kenan ai aikin da kaga kenan bai zama tafiyar ba bai kabbara ba bai tafiyar ba bai kabbara ba lokacin da ya miki sun kare da shi ne ai lalle ya kamata ya karɓi kuskure ya zauna ya yi masa sahiya ko da yau da ya kamata ya mata kujera ya faɗa dai eh kuma mun fara zama insha Allah a kun gaske abin da amma sallar su sana ai kuma dan abban da nake zai ke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan karhen zamani ya zo za a dan samu dan su tunanin shugabanni za su ke jan mutane sallah ana da shakku akan sun ke sallah ko ba su yi Allah ke fi sallah tare da su tabbatar da su sallah tare da su fa in asabu falakum wa lahum in sun yi daidai da ku da su kuna da sallah wa in aqsabu falakum alayhi in sun yi kuskure ku za ku tana da daidai za ku ta ba da ka ta kun yi mutum gyara ko mutum gyara ya kace yaki saboda ka saba ku tana da lafiya kare su aka je masa ku cikin masallacin da ku yanka ku ce dole muke sallah za a rana kaza ga watan kaza da liman yayi kaza da kaza ko ka dora da su ko ka ce jin mu zaki sallah sallar suna na ta lafiya kalau idan ne mamu yana nan ana bin sa wannan sallar a karanta tana ina ita da karatu na'am eh eh na'am
Wato,
Mm.
Mm.
wannan kuma kuskure ne da yawa da muke faɗa cikin shi da ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba muka ɗauka wanda ya gina masallaci yana da sai akan wannan masallaci ni daga ran da ka gina masallaci ka ƙare to masallacin ya zama na Allah ba naka ba yasa manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci dan haka daga ran da ka gina ba naka bane in ko za ka sa a hannu ka sa a ajihun ka kai abin da ka fito zama na Allah ba naka ne sai ake cewa masallacin alhaji wani masallacin alhaji wani har Allah ya ce masallacin alhaji wani daidai yake da gidanka da haka kenan da bisala da bisala ba ana da kuskure amma abin da yafi dacewa ni ne a daura hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ummukum aqra'ukum qur'ana wanda ya kowa fahimtar alqur'ani ya kamata ya ku sallah wannan ko a sallar azhar ne ko a sallar la'asar ne ko a sallar juma'a ne ko a sallar idi ne ko a sallar gawa ce wanda ya fi ku fahimtar alqur'ani ya fi ku fahimtar addini ya kamata ya jagorance ku sallah yasa waɗansu mutanen gari da suka gano na Allah ziyara za su koma sai ce in kun koma gida mai sauti ya kira muku sallah da lokacin sallah yayi wanda ya fi ku alqur'ani ya dafa sallah gari ya suka suka auna kan sai sai ga dukkanin wanda ya fi kowa karatun alqur'ani amru bin salama ne amru bin salama daidai lokacin da ake wannan magana ya kara takwas a duniya uban da sarki ne amma bai iya saya masa wando ba saboda sarauta da irin sada ta talauci da aka dan mai da wani yesu jira ayyan abin da suna wani ko mata suna ba masallacin mata masallacin suka yi kuɗi kuɗi suka ci alalin da musu limamin amma mun an zala yace tun da kake kara tabba kake dan musalla bai daina ba har kake kara sama lokacin da yake bada labarin ya kara tabba inda biyu yana sallah cikin wannan masallacin nan to da haka idan mun ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka bawa bai sallah sai mu duba waye ku dace waye da sallah to amma da masallacin izala da masallacin bid'a da waye duk ya zama gado ko ya zama kan rai ko ya zama fadi ko ya zama kungiya yasa dole sai abin da aka gani wani lokaci ka je duk masallacin da kake tsammani yadda zai mata yana karanta hutuba bai san me yake faɗa ba ko hutuba ne karanta arba'in kullum ita ce bai canja ba jirin aka zai canja za a samu bala'i sai mutum ya hau bukari ya karanta cewa wa'azi yake nasiha yake hutuba yake baka san me yake yi ba to amma tun da zama kungiya shi ne bayan da za a yi kuma yana abin da ake tsoratarwa da sallar jam'i da sallar janaba da sallar idi da sallar gawa da juma'a duka ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ummukum aqra'ukum qur'ana wanda yafi ku fahimtar qur'ani yafi ku iya karatun shi ya san ma'anar shi ya san hukuncin hukuncin sallah ya san yadda ake yi wanda ya kamata ya jagorance ku sallah haka ya kamata in mun cire komai da komai daga cikin ranmu haka in ana sallah a masallaci mutum ya nace sai ya ja ku sallah sai ga wata mun da ka ja ku sallah amma gyara sallar in ka gyara mu da kurba da baka cika da sallah in baka gyara ba wannan gaban sun ga zamu jawo ka saboda baka iya sallah ba shikenan to yau kun kun kuma da ba ajin da na ba da abin da ke da wasu ba wanda yake yi ne san abin da yake shi wanda yake mai mana shi mana da mai shikenan da uba talib wal matlub shi ne ma bai san me yake faɗa ba shi ma mun bai san me yake faɗa ba da yawa daga cikin ruwan kaji wallahi ka rantsa da Allah wallahi mun bai san me yake faɗa ba shi ma mun bai san me yake faɗa ba yau ya kasance da yawa daga cikin ruwan ta zama saba'i cikin ɗari da hausa saboda haka mutum zai rubuta ta minti bakwai amma zai minti ashirin da wani abu yana ban yana fassara ta da Hausa ba ni bane a fassara wasu ba da Hausa amma dai ya kamata a wanda zaka iya faɗa da Hausa kuma zaka iya faɗa sa da Larabci yadda zaka iya faɗa da Larabci haka zaka iya faɗa da Hausa inda fassara zaka yi duk da wanda zaka fassara da mutum ne Larabci ne da farin jayi akan Hausa in Hausa tafiya ya gaba da masu wa'azi tsakanin magariba ko isha ko filin sanarwa ko da suna sai ka gabatar wallahu ta'ala alam to amma hakkin zuwa kai da ake yi yana kan limoni ta kowa ya ita hakkin zuwa tana kan liman ko tana kan hakkin sarkin gari shi sarkin gari ya kamata ya ga limamin shi shi kuma ya ji tsoron Allah ya tsaye da mutane da ya kowa iya sallah shi kuma yadda abin da yake hakkin ita sallar juma'a ta liman sai da mai hakki ba a dan mutum a cikin ikon shi da aka fi da yake da iko in ba zai ba sai ya yi mutum to wanda zai wajen da zaman to kuma kowa sanin hukunta hukuntan juma'a da irin sallar juma'a ya kamata ya kuma ya san bai sani yake rubutu wani imam ya shi kenan daga shi kuma duka an ta amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kulli asl amanatu fantazir sa'a in an tozarta amana ku jira alkiyama ma aka ce masa fa kaifa idza wa fa kaifa idza atuha ya tozarta amana yake ce idza wusfida al-amru ila ghairi ahli duk lokacin da aka bada al'amari ga wanda bai dace ba ku jira alkiyama domin kan kuka da masallaci da siyasa da mulki da makaranta da kamar da kyawa muke jira in aka tayi nan aka dauka ka daga kowa dole ka nuna in aka tsaya da kai kaza kaza gare ka wala ba a raba bakin da algurin da aka yi ba to ko a siyasa ne ko a mulki ne ko a masallaci ne ko a kasuwa ne in ka sa wanda bai dace ba wannan duk amana Allah ba daukakin sarki ce ya kamata ko idan an ta amana akalla dai a masallaci ya kamata a ce ba ta amana ko Allah ta'ala alam Allah ta mu dace wala wala ta kana kana kana jima wa alaikum assalam na'am eh na'am eh ni ma da duka na kana zama da misali akan wannan kurkukun liman ko gaskiya ne wallahi alamin da tunda yake karatar da zuwa kan kurkukun liman gaskiya eh bi da sallah ka ta ba ka ci gaba da da liman a yi sallah ka ta ba ci kai ka bara ka sake bi liman ko ko kai sa ka ji na dan jami in kun sallah ka tara da ka ci gaba da tafiya ko kamar kai race maka wanda kai da kake daga Kano ko ka je fa asara ba kai ba ka samu abin da kake nema ba ina ga kamata kai kona ka dawo alko idan kana da jiyo da yake ga maka wannan bazan amintacce ne makaranta za ka je jira ka ko ka je ai rufe yau ba a yi sai ko ba za a ci gaba kuma idan ka je gaba inda za mu kwana ba da ma da zikirhin ba ko da za ka da abin ku bakka ba abin da ma da ka da jira gobe ka sake koma to ka kabar da sallah ka ce maka wannan sallah ko kun kare da neman babu ina ga abin da za mu sallama ko kun kare babu yake to assalamu alaikum sai zaki Allahu akbar sai in fara daga da zaka karbi ko wallahu alam na'am hadafi misali kamar mutum yana cikin raka ta uku dai kusa ta kama ko ta fito ko abokan sallama abokan kai sallama ta sallama farilla abinda kai ba a wa sallama idan ya faru a sallah wallahu ta'ala alam ina ji da haku da magwaci ne ba mun sallama saboda sallah ba ta faɗi mutumin da yake habo a sallah na ba bukatar ya sallama zai fita daga masallaci ya wanki haban da yake komai ya dawo sai a cikin ya dole da inda yana sallar sa na lafiya ta ko ya koji alƙalla ko sallar sallar ba ta faɗi haka mutumin da yake gogos wannan ma sallar ba ta faɗi wallahu ta'ala na wani abin da ya sabai da kuma ba wuce ba misali liman ya dauko na sa'a ta farko ta biyu ya fara karatun fatiha ta habo ya zo masa biya ta dauki rigar da kuma ya fito daga masallaci zai gindin farko ya wanke habo ya gyara ya wanke rigar da kuma ya dawo ya sake dorawa da inda sallah ba sake bukatar safara shikenan ya zo sai ya sa'a limata ma duk ya kawo wani kalami shikenan kafin ya zo surun ya dawo ko da ka yi fito da sallah ta gaba da ba bukatar sai ya sake safara ko sallama da sallallahu alaihi wasallam mun da lokaci da ba na na na ya danganta da shi wanda aka jawo in ko wanda yake da shi liman idan ya kare sallah ko yana sallah sai hadisi ya kama sai ya fice wannan ya rage wanda zai yi shi yasa wannan gurin da ake kallo ka gwada yar fila da wannan fila da wannan muna da girman kai gaskiya muna da damuwa da yawa amma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyali ne minkum ulul ahlam wal nuha ma'abota hankali ma'abota nutsuwa to hankali da nutsuwa lokaci ne ma'abota karatu yake ku za ku kusance ni in ya gabar da sallah ya ga ta tauko to haka yake faɗa ha liyali ne minkum ulul ahlam wal nuha masu hankali masu nutsuwa ku da kusa da ni suna cikin da kusa da ni da aka yi mana da ake aka sai da sallah ko wani yaro nan ba hula wannan ya karkace wannan gahi garma garma sai kai fita wani gona kai fita wani gona kai fita wani gona wani shi da abin da ya kamata to lokacin kuka ga akwai mutanen kammalaru da komai amma idan sun bar gurin saboda suna da gudun suka saba sai a bar daidai wannan da'irar ba kowa wanda suka fi kowa kamala da nufin su kamata liman idan ya fice ba ya bukatar ya dawo wani yana fice su an sun san waye kamata ya shiga cikin wata kanda kuna kuna zaune ta afala nure yana nan wa hatta ta tafi kwari ko da ga tunan ba wanda zai motsa tunda mun san yana nan gurin kawai ne zai wuce gaba shi kuma rage nasa ko dora daga inda liman ya tsaya Kashi guda ba.
ko ya ruku ko ya tafi in ba kihu da sallah ta yi kyau amma dai abin da ya dace ko zai shiga sallah ko ba zai shiga sallah ba bai dace ba dai gaskiya mutum ya zo masallaci kansa ba kuma bai dace ba gaskiya ko saurayi ne bai kamata ya zo masallaci ba kuma eh ban ci ba tihar ka isa tihar amma dai ita hular ya kamata a ce gaskiya amma masallaci da ita ka'ida saboda Allah madaukakin sarki ta yi kudu zinatakum inda kulli masjidi kowace sallah Allah ta yi a ce mata abu kuma ni ban yadda ba akwai bahawani da zaka je gaban sa ba wula da kai azu in biya hausan ba ya da zaka je gaban mutum kanka ba wula sai ma kai azu ga dogo wando ga doguwar riga ka je ba wula sai ka da adana na ka burge ni in ya kalle kai da ta wannan halin zuwa ke kamar da ta ba kai haka zai kalle in zai baka daraja 70 ko 80 zai maka kallon 60 ne ko 50 kuma idan sarki ya maka da Allah da wani da wani da wani ran talata ina gaba da tattaunawa da ku akan matsala da ta shafi garin nan ba na ji wani zai zo sa bazar su sauran da su wani sa dan sai alheri ne ko wani sai babu na wani zai kaza ta kuma haka za su yi da sarki ba na ji haka za su to kai Allah ba ka ji sarki an ce gaskiya na kuke da shi tattauna ku ne ga wani ne su jira yawan sai kai jira masallacin ko nan ko wani masallaci ne ga zuwa ku tun a waje ko gadan bayan sa a waje kuma sallar tun daga nan bayan bare da ita duk inda yake Allah sunan al'aura ba ka yi sallah yana fitowa a sallar ba ga yadda ake ba ta gama sai dai wata sallar wannan to gaskiya abin da ya dace duk abin da yake amsa sunan ado shine ya kamata mutum ya zo masallaci da shi wannan hula tana ciki dogayen kaya suna ciki babban riga tana ciki in na da ya dace sai ya sa shi to ya sa shi mai yalwa mai dora masa sahidan bawa cikin ne a dan turawa ko musulman tura ba su kira ga mutum ya sa shek ko ya sa jacket ko ya sa kut amma ya kawo ta haifa ya dora ta akan ta cikin eh sai ka dora akan ta sai ka bar masallaci kai sallah ita ma ta amsa sunan azu tunda kan yana daga cikin adam bahaushe ko da ba wannan da zai kawo a hadisai da cewa lalle lalle mutum ya rike kansa amma dai adam bahaushe yana daga cikin kai yasa wasu daga cikin manyan malamai na taɓa jin bin Usman da kansa yana faɗa wani kasa shi yace shi a masallacinsa in ka tsaya mai a sahun gaba in ya biya ba mu lafiya ya fitta
kuma kuma haka yadda ce ba eh karatun da kai lasu ko da yake da kuma lafi a kan hula ake ajiya su daya kwarai ba duk ya zo ba hula ko ga wata dauka ba ya sanin sai a ce haka ya kamata gaskiya ko dai mu gyara ɗabi'u ko kuma dai zaman to muna adalci yadda ya kamata kuma wannan kuma yake ne da kan wallahi kai yawo a duniya kana yan duniya da yawa za ka shi wannan kayan naka da kake renawa wallahi kusan kowa ne yake sha'awa a duniya ga Alhaji Kabiru sun je conference wannan Sri Lanka ko la yarabawa suka sa su da waye suka tafi suna ganin wai kun burge sun burki alhaji kabiru da malam sai namu suka sa kayan su na hausa da su suke zuwa taro da suke komai su aka fi kowa sha'awa a bambanci har kaya dura suke zuwa su rike su su ɗauki hotuna da komai da komai nan mu yi batura na kasar duba ne ba ba bari da ke ka da wula yawa da haka ba nan ka kai kike kallon kayan da kamar da akwai na kasa ko akwai fatan a ciki amma kayan ka cikakkiyar kamala ce a cikin shi da haka sa dogon rigar ka sa hular ka kai ma a zanta da mutum ba ne ko kana saurayi ne kana sha bakwai ya takwas sun mutane da suke sama da kai sun danga da mutunci da martaba sai ne yanzu kana sa dogon riga ka sa dogon dogon wando ka sa hula yadda mutane ko ka za su karrama ka to sama da yake da kana sa musu wando da yadda girgi da yake da haka da riga ke da daraja za su baka ba kai wancan ba kuma ko da ma da kuka ne ko da haki biyu to yana da kyau da gaskiya akalla wanda za su tsaya a samun gaba a sallah in kana so ku riga su gaba wannan manzo Allah na ta in za a yi qur'a a yi qur'a saboda riga su gaba sai to aka mata in kana so riga akalla ka gudu ta kanka zaman to kana da kamala akalla ka ba wuce ko da ba kamala ba ka kai addinin musulunci wannan duk falalaci ne fa za zama wani wula fara ake kamar a kanta kusan galibin lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawani ne ba a kanki da sahabban shi wani muka dauka da rawani ne sarakuna ko to shi galibin lokacin rawani ne a kan sarki da sahabban shi wannan ana yaki ne ko ana sallah ne ko ana wani kuma shi ne da rawani a kansa iza za ka sanda in kana magana da ga aka bin shafar ka inda rawani ayi shafa akan rawani ko rabi akan rawani rabi akan kai sai za ka ji wannan magana din kamar yanzu na masallaci ka je kwana 100 bai ga mai rawani ya zo saba cikin wannan masallaci ne da kike zara ta farko da san ana wannan rawani ta baka da hadisi ko ko ta baka da hujja tunda aka yi zara ta farko in aka daina karatu wallahi ta'ala ya kamata ne ka mana hirani yanzu ya anta baligi ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mun da lokaci da yawa gaskiya sama da muka saba yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mun ba su hakuri saboda dan da muka yi masu hasan ba su kare hakuri Allah ya mu lokacin abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfani mu da shi wanda ya kasance abin su Allah nuna mana daidai dan shi da abin da ya dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sa mu dace
na kama shi birane a jiya